نعم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن التعوذ أن تقول أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برد ولا فاجر
malam ya ce wa minat ta'awuz yana daga neman tsari yana daga cikin wato abubuwan da ake karanta su saboda neman tsari daga sharrin shaidannai daga sharrin mutane da aljannu an taƙula wato ka dinga faɗa ka dinga cewa a'udhu bi wajihillahil karim ina neman tsari ina neman kariya ina neman Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya katangar ƙarhe tsakankanina da sharrin mai sharri bi wajihin lahil karim da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai karamci wa bi kalimatin lahi tammati da kuma kalmomi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala waɗanda suke cikakku wanda babu wata tawaya da ta bujiro musu allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wanda mutumin kirki ko mutumin banza wanda baya ƙetarewa waɗannan kalmomin na Allah subhanahu wa ta'ala na'am
وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم sannan kuma wabi asma'illahil husna ina neman kariya daga sharrin dukkan mai sharri ta hanyar yin tawassulina da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke kyawawa kulle ha ga baki ɗayansu wato asma'illahil husna sunayen Allah mafiya kyawo wanda suke cikin alkur'ani da kuma wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tabbata a hadithi ya faɗa ma alimtu minha wa ma lam a'lam wato abinda na sani daga cikin sunayen Allah mafiya kyawo da kuma ma wanda ban sani ba to ina yin tawassuli da su gabaki ɗayansu na'am ومن شر ما ذرأ min sharrin ma khalaqa wa dara'a wa bara'a min sharri ma khalaqa ina neman Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni da tawassuli da nayi da waɗannan sunayen nashi daga sharrin dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ma khalaqa abin da Allah ta'ala ya halitta saboda ma li ghairil uqala saboda abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta masu hankali idan aka hada su da abin da Allah ta'ala ya halitta wanda ba su da hankali ‘yan kaɗan ne masu hankali ɗin don haka shi yasa ce min sharri ma halaka daga sharrin dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta an gane ku wato mutum ne aljanne mala'ikai ne ƙwari ne na cikin ruwa kwari ne wanda suke rayuwa a saman dabu a saman a sama wato hannunka ne kafarka ce hulalka ce rigarka ce wannan duka ma halaka an gane ko motan da kake hawa ne motar da kake hawa ce belan da kake hawa ce wannan duka sun shiga wa zara'a da kuma sharrin dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ƙaga shi ya fitar da shi daga babu wa bara'a da kuma sharrin dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hika shi, wato da khalaƙa da zara'a da bara'a dun suna ɗaukan ma'ana guda ɗaya, wanda kuma duka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su a cikin alƙur'ani ko? A ina ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo zara'a? Na'am. Yawwa. na'am waje alulillahi mimma zara'a min alharfi ba shi ne nan ba na'am وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث مما خلق amma wanda ya zo shi cikin suratun nahali wa ma zara alakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu wa ma zara alakum na'am sai kuma wace bara'a aina ta zo ta ita kwa na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatubu ila bari'ikum wato ku tuba zuwa ga mahalicinku kaga bara'a wato khalaqa saboda bari'u shine khaliqu wallahu al-bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna ilah wa min sharri ma yanzilu minas sama'i da kuma sharrin dukkan abin da yake saukowa daga sama dukkan abin da yake saukowa daga sama na azaba da na wato da na da na azaba irin abin da ya shafi as-sawa'iq da makamantansu to Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga wannan sharrin na'am na'am wa min sharri ma ya'ruju fiha sannan kuma ina neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga dukkan sharrin abin da yake hawa sama irin munanan ayyuka wanda bayi suke aikatawa ayyuka na asha to Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga wannan wato wannan sharri din ومن شر ما ذرأ في الأرض wa min sharri ma zara'a fil ard sannan kuma ina neman tsari da kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga dukkan sharrin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi a cikin ƙasa na mutane da aljannu da ƙwarurruka ga baki ɗaya namomi na ƙasa.
ومن شر ما يخرج منها Wa min sharri ma ya fiha sannan kuma wato ina neman tsari daga dukkan sharrin abin da yake fitowa daga cikin ƙasa irin ƙwarurruka na ƙasa wanda suke rayuwa a cikin ƙasa sai dare ya yi su fito su baza wato kayansu a kan titi da makamantansu
ومن شر ومن فتنة الليل والنهار wa min fitnatil laili wan nahar sannan kuma ina neman kariya daga dukkan abin da yake afkuwa na fitina cikin dare da kuma dukkan abin da yake afkuwa na fitina cikin yini na bala'i da jarrabawa da makamantansu Allah ya kare ni ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wa min tsawariƙin laili wan nahar sannan kuma ina neman Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga dukkan abin da zai faɗo min kwatsam cikin dare ko abin da zai zo min kwatsam cikin rana to Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga gare shi illa tsariƙan ya tsuruku bi khairin face dai baƙon da zai zo maka kwatsam amma kuma zai zo maka ne da alkhairi wato bakon da zai zo da kafar dama ya rahmanu ya ubangiji mai yawan saukar da rahama ga bayinsa نعم.
والجبال في ذلك أيضا ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم wa yuqalu fi dhalika aidan wato ana faɗar wato wannan addu'ar cikin neman tsari hallu wa min sharri kulli dabbatin sannan kuma ya ubangiji ina neman tsari daga sharrin dukkan dabbar da rabbi akhidhun bi nasiyatiha ubangiji na tabaraka wa ta'ala shine yake rike da makonkwadar kanta inna rabbi ala siratin mustaqim haƙiƙa ubangiji na subhanahu wa ta'ala wato yana kan hanya wanda take mai kyakkiya ko kuma inna rabbi amarna an nakuna ala siratin mustaqim Hakika Ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu kasance a kan tafarki wanda yake mai kyakke. Na'am.
ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله Wa yustahabbu liman dakhala manzilahu. Ana so ga dukkan mutumin da ya nasa kafar shi ya shiga cikin gidansa kafin ya shiga can cikin. Yana shiga cikin gidansa an ya ƙula ya faɗi wannan addu'ar ya ce masha Allah. Wato abin da zan gani a cikin gidan nan na alkhairi da daraja da karamci to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya so hakan ɗin. La quwwata illa billahi babu ƙarfi akan samar da karamci ko akan samar da nagarta ko akan samar da wani girmamawa illa billahi face sai da taimakon Allah sai da agazawar Ubangiji. Na'am.
ويكره العمل في المساجد من خياطة Mm.
ونحوها shi kenan wato wannan wa ba kawai daga ka zo ba kawai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah a sai ka yi sallama in ka yi sallama kuma sai ka faɗi wannan addu'ar an gane ko wa yukrahu al'amalu fil masajid malam yace an karhanta yin aiki a cikin masallati bai dace ba mutum ya mai da masallaci shine gurin sana'ar shi min khiyatatin na ɗinki irin mutumin da yake ɗinkin hannu ya iya zubi na hannu to ya mai da gurin aikin shi na zubi na hannu masallaci ya je shi can kawai ya, ya, ya- ya zauna ya miƙe kafa ya dinga yin aiki saboda a masallaci akwai abokanan hira wannan bai dace ba wani hauyaha da makamanciyar ɗinki irin abin da ya shafi ɗinka hula irin abin da ya shafi ɗinka kagul irin abin da ya shafi mutum ya tafi wato ya mai da sana'ar Qur- sai da ƙur'annai sana'a kawai ya yi ta rubuta ƙur'ani yana ta saidawa a cikin masallaci in aka mishi magana ce sunan Allah ne ai nake rubuta to saboda ya mai da abin sana'a wannan shi ma bai dace ba irin abin da ya shafi wato mutum ya dinga waɗansu eh, ina irin abin da ya shafi in aka sai sabuwar tabarma daji mutum ya dinga yin shi a masallaci wannan shi ma bai dace ba
ولا يغسل يديه فيه Mm, ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه malam ya ce wala ya ghusulu ya daihi fihi bai dacewa mutum ya wanke hannun shi a cikin masallaci bai dace ba saboda wato ka ci wani kosanka ko wani abu ka ce to a kawo maka ruwa ka wanke a cikin masallaci bai dace ba wala ya akulu fihi hakanan kuma bai dacewa mutum musulmi ya mai da masallaci shine wato gurin cin abincinsa ya dinga cin abinci a cikinsa illa mitsila shay'il khafif face dai wato misalin ɗan abu wanda yake sassauƙa irin abin da ake ce da shi kusa abin kusa da baki kayan marmari ne wanda ko ka ƙoshi za ka iya taɓawa kasawiƙi wa nahawihi malam ya ce kamar dambu da makamancin dambu irin abin da ya shafi eh, irin an kawo da bino wanda bai taka kara ya karya ba wannan ba laifi za ka iya ci irin abin da ya shafi an kawo waɗansu kamar an kawo zabib aka ka aka aje to wannan ba laifi ka ce kai kai tashi mota mai risala ya ce ai bai dace ba a wannan saboda duk abin da ya zamanto bai lalata masallaci abin da ba zai kawo datti da ƙazanta a masallaci ba to wannan ba laifi a ci kaɗan a ciki an gane ko amma duk abin da zai iya zamantowa ya kawo datti a masallaci to wannan bai dace ba a ci- a ci a cikin masallaci kuma duk lokacin da aka ci abinci a cikin masallaci to dole ne yana da kyau duk abin da aka zubar na datti a share shi kala a bar shi ga masallata an gane ku dama abin da ba a so din shine a janyo wa masallaci kazanci a kawo mai datti a zubar mushe ba tare da an gyara ba saboda masallaci wato guri ne na ibada bi hajatin ila an yunazzaf akwai buƙatar a dinga tsaftace shi na'am
ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أدفاره
malam ya ce wala ya ƙussu fihi sharibahu bai dacewa mutumin da yake masallaci a zaune ga wani wanda yake yankan farci bai dacewa ya ɗauki a almakashi ya girbce wato gashin bakin shi bai dace ba saboda gashin baki gashi datti ne in aka gani a cikin masallaci to muni zai yawa wani za ga in ya ga irin wannan gashin da suke walwatsuwa a masallaci za ga ya sa shi yayi amai wala yuqallimu fihi azfarahu sannan kuma ba zai ma gayawa ba shi wannan mai yankan harci ya mutum yana ko ka samu kaɗan jajjara mun hannayen na kaɗan mun kuskure ma ba zai yanke mai farce ba an gane ko in qassa aw qallama amadahu fi thawbihi wa in qassa wato idan ya girbce gashin bakinsa aw qallama ko kuma ya yanke mai akwaiwa to akhadahu fi thawbihi sai ya ɗauke wannan abin da aka girbce mai ko abin da aka yanke mai din a cikin tufafin shi ya tafi da shi wala ya ƙatulu fihi ƙamlatan wala burbutan wala ya ƙatulu ƙamlatan bai dacewa mutumin da yake Allah ta'ala ya jarrabe shi da kwalkwata a jikinsa bai dacewa ya dinga kashewa kwalkwata a cikin masallaci wani ƙazamci shi yake janyowa kwalkwata an gane ko ko da mutum yana da rauni in ya zamanto baya gyara wannan raunin to wannan kwalkwata tana iya shiga ko kuma kai na mutum ya tara su ma gashi bai ya wanke ta to shi kenan kwalkwata tana iya shiga wala burghutsan hakanan kuma bai dacewa mutum ya kashe wato kudin cizo a cikin masallaci shi ma bai dace ba alhamdulillah al'ilmu inda subhanahu wa ta'ala